Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
alhamdulillah kafin a yi addu'a muna tunatar da jama'a cewa mun cika shekara ɗaya da mako ɗaya da fara wannan karatu alhamdulillah muna Allah godiya shi yasa kuka ga aka dan raba biskit nan da abin sannan saboda nuna farin cikin mu kuma da godiyar mu ga Allah alhamdulillah mun gode Allah kwarai da yake kan mun kafa wannan abun alkhairi kuma abun yana ta tafiya yana ta tafiya ana cewa ba zai ba ba zai ba kuma gashi yanzu mun shekara daya da mako daya kuma abun yana tafiya alhamdulillah tafiya ce kuma irin ta ce ne bayan hawa saboda haka babu tsayawa duk wanda yake ganin cewa tafiyan zai tsaya to sai dai shi ya tsaya wuce eh ma tafiyan ba tsayawa duk wanda yake ganin a tsaya shi ne yake tsaye kuma za a wuce shi kuma har abada kuma ba zai kama mu ba insha Allah alfarman shi Ibrahim kuma da haka muna ma Allah godiya da Allah ya mana baiwa ya taimake mu muka kafa wannan kuma alhamdulillah har yanzu mun shekara daya da kafa shi kuma insha Allah za mu yi murnan kuma wasu shekaru insha Allah da yin wannan alkhairi da kafa wannan alkhairi albarkar shi Ibrahim makaranta fatiha daya salatul fatiha uku wannan hadiya ne zuwa ga malon mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ya tsara mu sai karama Allah ya ba mu Allah ya ba mu ikon yin biyayya gare shi Allah ya ba mu ikon Allah ya ba mu ikon yin biyayya gare shi Allah ya ba mu ikon yin biyayya gare shi Allah kuma ya ba mu albarkacin sa Allah ya bamu albarkacinsa Allah kuma ya tabbatar mana da albarkacinsa Allah kuma ya bamu albarkan wannan alkhairin da shehu ya kawo mana Allah ya saka musu da alkhairi imam malam shehu na kaula Allah ya kara miki lafiya Allah ya kara miki lafiya Allah ya kara miki lafiya Allah ya tsare mana shi Allah ya tsare mana shi Allah ya tsare mana shi Allah ya karfafa shi Allah ya karfafa shi Allah ya karfafa shi Allah kuma ya rufe mana shi Allah ya ce mana shi Allah kuma wato ya ya tattara mu ko da yaushe cikin soyayya da hikima da jaribin maulan mace Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan aikin na faɗa muku tun bara cewa in ce Ibrahim bai yarda da wannan aikin ba billahi da ba za mu ma fara suna balle musu gaba kuma ga har yanzu mun fara shi kuma mun ci gaba har mun kai shekara daya to kun tabbata cewa shehu ya yarda da abin da muke yi kenan na ga muku billahi da zai ba da shehu ya yarda da shi ba ko za mu iya mai tunanin shi ma a zuciyar mu balle muke za mu yi wani abu kaza amma shehu ya yarda da shi yasa kuma ya san irin zuciyar mu ya san kuma da manufar mu ba dan wata manufa wanda muka kafa wannan alkhairin ba illa mu kara zaburar da mutane yan uwa zuwa ga soyayya da sirrin Ibrahim zuwa ga biyayya gare shi zuwa koyi gare shi zuwa ga san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wata manufa daban ba ba da awan girma ba ba neman wata girma ba ba neman wani abu ba kawai sai Ibrahim kai muke nema sai Ibrahim muke so mu gani sai Ibrahim muke so mu ta gani a cikin mu ko da yaushe wannan shine sai manufar mu to alhamdulillah Allah ta ta da khairi Allah kuma ya bamu lafiya Allah kuma ya bamu zama lafiya Allah ya taimake mu baki daya Allah ya tabbatar mana dukkan alkhairin da muke yi tabarka maula mufahim khairat kara fatiha wa salatu fatiha
Allah ta'ala wa barakatuhu min sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulaunin su Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin mu malam Shehu Mansur yau tara ga watan Nuwamba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan Zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. Allah su bada ikon sauraro lafiya amin. أكرمكم الله بسم الله عظم مهم أجرباته أجرقة الله وأجرباته سبحانه يا فاطمة يؤده وليس للعبد سواه مده لئن كفت إنني مغلوب ولسه كثير مطلوب نسير يا نسير يا نسير فتناد إنك القدير أرجال إنكم مريد ولا يكون غير ما تريد أغلب كيف تخاذ المريد وكيف تنظر وماذا يريد وتنتقم على ديننا وقف أنه يعجبنا لا تلك من آثار بلادا وقد بدا وهدمنا الإنادا أبونا تعلم وامسكا عليه مطرة ومهما لديه وقتل أسئل وزل خيري وتسر النجل سر ميري نعم الجدل مجا وسندا إن بني أمغن ضعف السمدا أتاها نسا قريبا يقتي كل لدى على عبد مكي متين يا متين يا متين بك صدقت حيث ما أكون أتت بعيدا بعدهم ضعيفا لم يقع شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما قد لم تأجل يا رب بالمائدة معطرة وأم الذي قربه ونصرا فكيف صلي على المختار وآله وصحبه الأبرار
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله هذا الفؤاد أعمد الجم والقضاء وثبت فيه الذكر والشوق والوفاء الله لا إله إلا الله فإن رسول الله أوتي وراتي وروحي وعلي نعمتاه بكل وفاء الله لا إله إلا الله محمد محمود وآمد هامد عليه صلاة الله ما دار القضاء الله لا إله إلا الله فأسر بعد الرجوع ومقدم حديث يريد غير القلب واللقاء الله لا اله الا الله ويمضي جنود الله دورا وتارة الله لا اله الا الله وارجني عزك ولمنفى الله لا اله الا هو كثير الجبال ليلة من دلاله إذا ناداك فالتسم ومن كفى يلومونني كالوعي تنكرا من خطر الله من شر ما جئت كفى الله لا
وفيه ويقال فتاب وهتفى إذا كنت تسجد وجهك سالب فلله الله قد كلهم أضاء لا إله إلا الله أجيب يجيب للزمان يدينه الله لا إله إلا الله ربي إليك المجيد به رمان له لا إله إلا الله Thank you. عليه صلاة الوقت في كل آية والله لا إله إلا الله أتجمل أيوجا وتأسلق السماء الله لا إله إلا الله يقولون أن إيرانا يجل أي وكما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكما إنا لله وإنا إليه راجعون وكما دي كان ما كان وبي يكون ما يكون ولم في إبراهيم رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا يأتي حرف النور من غنى ويأتي عن نجأ أحمد ya kore baƙin cikin dare da baƙin cikin rana daga barin zuciya ta ko da dare ko da rana ko da wani lokaci ko yake babu wani baƙin ciki ne a cikin zuciya ta da baƙin cikin dare da baƙin cikin rana annabi ahmadu ya kore su ga barin zuciya ta sannan manzo Allah ya tabbatar da ambaton Allah la ilaha illallah a cikin zuciya ta ya tabbatar da kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyata ya tabbatar da kai ko tijani a cikin zuciyata ba komai a zuciyata daga Allah sai Allah sai ko tijani mu kuma babu komai a zuciyarmu daga Allah sai Allah sai ko tijani sai sai Ibrahim yake domin cewa ma'aikin Allah shi ne nutsuwar zuciyata in ku auren tufaye nutsuwar zuciya duk abin da zai ɗiri na cewa ai yana sa zuciya ta kalafi to sun tufaye da Allah suke nutsuwa suka ce duk abin da kalafi da shi ne zai shiga tsakanin kai hanya ya ce ai in kana son ka samu ɗaya da zuciya ta samu da kuma zuciya ta aure ba suka ce to da kayan aure shi kenan sai kuma da wata kila tana ganin girman ka to daga lokacin da aka aure girman ya yafi amma Allah tana ɗaya cewa da shi girman ka zai kawo shi ma kuma girman Allah ya tsari amma duk abin da ba Allah ba ita ɗore cewa da shi suke nan kuma ne kuma sai shiga ƙasa ko da muridi da shehi a zaka shiga sun hana muridi ya rika zama da shehin ka ba'i saboda muridi ya kan da suka mai shehin ka mala'ika in ya ɗan gona abu sai ya ɗauka a ce kuma ina ganin shi ka ba a ce bai san cewa ɗan adam ba ne shi ba sai ka ba a shi karɓa a ɗan shehin ka kai sai idan ka gama fahimtar halin ba ya ka san cewa kowane irin yanayi yana iya hijira musu in baka san wannan ba kana iya halaka ba sannan manzo Allah shi ne hutu na manzo Allah shi ne sallan shi ne raina manzo Allah shi ne sallan shi ne matsuwa ta ainihin ƙarfin zuciya ta da yake samu da sanyin zuciya ta ko annabi ne yake tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake samun hijabi daga Allah wani zai ce a zagon أيام قال ليس كما تكفي محمد محمود سيك النبي محمد فيه محمود وأحمد حامد النبي أحمد فيه حامد عند تسلم كل شيء يقول فيه أحمد فيه محمد فيه حامد فيه محمود ولولي كما فيه أحد فيه واحد داخل عليه الصلاة والسلام وأن الجد فينا أن تكفي بأسره الكريم من محمد ainihin annabi muhammadin ta yana kan jiki sannan duk suna riguna ne ahmadu riga ce muhammadu riga ce mahmudu ma riga ce eh hamidu ma riga ce kan jiki ne riguna ne عليه صلاة الله to salatin Allah ya tabbata ga annabi muhammadu ما طهر القلب yake matuƙar ya ƙarfafa zuciyoyin almajirai ne. Wanda Allah shi ke ƙarfafa zuciyoyin almajirai shi ne. Ƙarfin la'ayi.
فأقر Sai yake manzana ya girkinta.
بعد غسل Sai izin ƙarshen manzanni. Bayan manzanni sun zo Annabi Adam ya zo Nuhu ya zo Idris ya zo Yesu ya zo Ibrahim ya zo Musa ya zo Isa ya zo shi kuma sun zo.
وهو مقدم Sai yake alhali ba shi ne shugabansa. Duk ya turo. Duk ya turo. annabi shi kadai Allah ya aiko annaba duk annabi ne ya aiko shi aiko duka me yasa ka ji inda manzo Allah ne ya da annabi yana yi da kafin shi ma ka haje ne ne sai ka ko ku da dawo shi ma yi ne ko annabi ne shi da ne ko da ka gano gidan shi ya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi Allah shi fara na alƙiyama ba wanda yake magana shi inda wani annabi ne magana nan وكل رسول قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به عيناه فبد بجد وهو كفاك الكيسيا إذا أتى في الكيسيا أجر القلب واللب وهل كليدة تنامي هنا في المنطقة في الجسم في الجبل هذا أكرم كثير فرق فيه كثير كيف فبد بجد أجر القلب أكرم كأنه كثير فرق kuma shi ne ƙarfi da ya ga hankali da tunanin zai rabu da kai ba ma kuma abin da ake so sai Allah ya tabbata da ka sa hankali da tunani sai Allah ya baka da ka sa imani sai Allah ya tabbata to shi yasa mu akan imani ne shi yasa kake gani abubuwan mu gaba ɗaya cikin imani yake yi duk abin da ya sami imani ba ya kawo mu akan hali saboda dalilin idan ka ce za ka sa hankali da tunani to lamarin Allah ba za ka taɓa yarda da shi ba da haka lamarin ke Ibrahim da harkar ce harkar imani kuma harkar ce harkar masu imani ba harkar masu hankali ba ranar da kama ɗin muka ce ba irin ba ira ce ta mahaukata amma kuma masu naƙar da masu hankali ƙare kuwa mu ne za mu zo ba hankali mun sha jiya ƙauna nan mun bugu amma kuma mu ne za mu saka nufi Ibrahim,
ثورا wani lokaci إكرام ambatan annabi Muhammadu da tunanin shi ومقدمين da yake yana samun rashin lafiya in ya zauna ina tuna annabi kawai sai in ji zazzaɓi ne ya zo ba na iya miƙa ko da ɗan yaro gaba ɗaya ciki na ya zama ba a ƙarfi saboda tunanin annabi yanzu ba da lafiya وتارة sai ce amma wani lokaci بمغزه yana warkar da ni yana warkar da ni wancan wani muridi ne yana samun rashin lafiya wani kuma ni muridi ne yana warkar da ni na farko yana sa yin rashin lafiya na biyu kuma yana warkar da ni sai ka ce ko da yake lafiya da rashin lafiya ne ta biyu ya faɗi tun kamun a samar da wujudu da daɗi da raɗaɗi da zafi ita kara a zafin duk abin da ka san za ka ɗanɗana mai daɗi kamun a yi ta mutu idan ya ɗanɗana duk abin da ka san za ka ji mai zafi kai ko dabba ce ka bar mai karanta wannan zafin kwas ya ta kare cikin zafin sai ibrahim tun da a kan zafin da za ta ji ba shi ke raba wa kauri duk abin da za su ji na daɗi ne ko na zafi ne kuma haka Allah ya ce ko babu mai canza
هذا تعاهد من حبها eh to wani zai yi mamaki in ji kuna faɗin wannan a ce ni wani kan annabi yana kan ne rashin lafiya ne ni kuma ya ce warki eh to ai ha za ta ahwalu man habba haka halin ma'abuta su yi yake sai ba ka taɓa soyayya da wata yariya ba ka gani wata ne ka ji ƙarfi wani lokaci ka ji ka ba ƙarfi in ta haɗa ma zai ka ɗaya gida ka ji da kawar in kuma ka je aka daina za ka ji da lafiya ba ko ba haka akwai sanda in ka je za ka dawo da ƙarfi akwai sanda in ka je za ka sai an nuna ma hanyar gidan ko ka gani to haka haka haka haka abu ne tafiyar jibali dakkan sai wa rajallah ya ce duwatsun samuwa ta suna zama gari ainihin wannan zafin da kake ji ana cewa ibrahim al-kaulahi sahib al-bayrati shaykh al-islam alhaji ibrahim bin alhaji abdullahi tijani al-kaulahi al-sudani kaza sai ce wannan zafin da ka gani tafiyar dakkan tana zama gari
aibatan saboda farjinin halaya min jalalihi na girman annabi da nake ɗauke da shi.
ta'ala Dukkan da annabi bayyana kanka sun musamman sabba shi kenan wato da annabi ya bayyana sai wannan za ta samu ya ce ita mazari a dama ba haka ce da annabi Musa ba kalan ma ta zama rabbuhu lil jabal ta alhi takkar wa qarra Musa ta ikan to ce ce Ibrahim mun kace lura da wannan karatu to za ka gano fa aini wa aini yawma aini Muhammad tunda idan aka yi abun fa ba a gawa ba in dai annabi ya karar da samuwarsa ya yi gano da ya tabbata da su to hanyar za ta yi ba wa ruwa ce innal muluka idza da kali qarata munafiqa wa ja'alu izzata ala ajli wa kadhalika yasalu in annabi ya zo wuri to kowa ya tattar kayan sa da wuri ya zo na fi ne tabar ma ya nade to annabi ya zo ya ce ne tabar ma kuma ya nade saboda ka ji ka nemo wani annabi daban mu mun gane
yalumuna ni jahalan yake mutane suna zargi na don jahilci wa aikantu na tabbata na ta farkarki anna man tajarra cewa duk wanda a cikin mu fassara farka sun mu gane ta ba Eh? wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ne aka yi wannan abin da aka yi da eh da shi kenan sai ya fito tunda abin da nake nema ya samu ya rasu yin ma kamar da mai jirgin zai koma cikin cikin yadda ya ci gaba da gaskiya ba na so a gane su a yi koma a yi kai ka san su yi haka take da tsari in ana yin tafa'a sai a yi ta tsari ko kuma ba ta tsari ba yalumuna ni jahalan mutanen gari suna zargi na don jahil wa aikantu na tabbata na ta kankan anna man tajarra cewa duk wanda suka wasaɗi min ni shahari kaso ɗaya a cikin ƙari ma jibtuhu abin da na kankana sabba wallahi sai ya ga gidan shi ka ga shi lungu lungu shi ma yana ban amma ba ga shi zama biya ne wanda ya ce eh Allah ka ci ka ya ka ya ka ya ka ba sai kuka ne na wuta da ainihin wato itatuwa na wutar tsanar da ke cikin zuciya ta da kuka ne manya ko yake to ka so ɗaya a cikin ƙarin nawa da za a baka to da ba za ta iya ba ke zuwa wani sana ta kuka wani mutum Allah Muhammadu Allah Muhammad ana ala shi ba ta ba ta gane to ni ga tukanin ma amma tsabnaki amma ka ji kana tuka gina gina ya yi ya ka ba ba za a baka ɗaya a cikin ɗarin nawa wayewa za ka yi ka dinga mun karo karo kana kiran shi na annabi ihe ala annani radi ko yake a duka cewa ni ne misali ya hanku la jahilin mutanen gari duk su tare su yi jahili duk ba matsala ala annin rahi a duka cewa ni ne ya gane da aiki da mutanen gari su ce jahilin bai san komai ba duk na yadda kafirin bayan jahilci ba su gaske ni wawa ne ki ta faɗa ce jahili ne kuma wawa ne ki ta faɗi ba da kai wa in qalu amma ta ka sai dai kar ku yi tafiya ni jahili ne kar ku yi tafiya ni wawa ne ko kuka kuskura kuka ce tasabba lahu ba su ci ne ne to Allah ya alƙe ni sabba to tabbata da ya tabbata kai Ina dai kawai ni jahili ne ni wawa ne amma ba magana kimiya ko kulumboto ko asiri ko na duk abin da za su yi su yi. amma ba suna cewa za su yi zagi ko kimiya to tabbatar ta za ta kyauta a gida kai za kun ta kafuli ko ce za kun ta in dai ka kasance ya rasulullahi ta kuli ta karkace ni wa zambuka salihu ko ce to ai zafin ka mana barci ne kowa ya san kasannin ka da kyawun ka kashe ne Allah ya halicce ka tsaf babu kasanta ko ko tare da kai. babu aibi tare da kai ko da ka in har kai ka karkace ni ka ai zafin ka mana barci ne ma auqadu harba ya rasulullah in ka ce ni na ka ne ma auƙaji wutar da makiyana suka hura har ba domin su yaƙe ni kulluhum baki ɗayan su faqad qatiat حقيقة ثابتة يمكن كلما أوقد نارا للهرج أضاءها الله وفي إنجاز الله تكون كما يوجد وفي كلام يتملك يا ثابت وما أتي أتي ما هو ذلك هل كما ذهب لك لهم إن ليس في حالة بما كان كما يوجد وفي كلام أجاء الشيء أبن الله أما أنت كما كنت لكم أي شيء وكما دعنا أن نبنى الله فقال رضيت bihi أوتي الله يتدعني محمد طول الزمان طول الزمان متى تجعل الجنة أهل الدنيا بالآخرة طول الزمان شيئا لم يكن لما يدعى النبي محمد ودينه أن ما يدعى الدين النبي محمد وربي أنه أغيره إلهي يتقون أغيره قد رضيت به حقيقة لا يدعى أغيره الله تبارك وتعالى ربا يتقون ذنبه تعالى ذنبه تعالى إلهي أغيره فهدي يا إسماعيل لما غلت أغيره bana neman amfani wani Allah bana neman shi bana neman amfani wani Allah yau rabbi Allah duk abin da ya da shi Ibrahim har zuwa yau har zuwa gobe har zuwa gaban gobe har zuwa gaban gaban gobe yau da kai neman taimako ne ne harka ko kuma na da shi idan almajiri shi ya sa gaba zai yi abu ya tabbata cewa abin nan da zai daga Allah ko baya tsoron duk wanda zai sa ni ko baya tsoron duk wanda zai yi da ta da ko ba na wani je gidan wani ne nake ba ko je gidan wani ne nake ba ko ni yana so a ko ba na fita ne din ne ko ko da ni ni har jin man ya riga ya gama komai ya ce hadalkul ladhi qad asfatuhu wa innani bi sirri muqassala ihdi jinan ولا غير الله يقول ولا غيره أكتبانا قرن في الله الله wani Allah ba na tsoron su saboda na san ba shi to ma abin da za ka ce gani ne kana gani ne da za ka dena gani ka gano ka sarabi da kiyatu yake sai ma da ka huta to mutane ne a wajen da Allah ya fara da wani da zai ba ne ya budu duka ya budu wa mutu kasa to da za ka yi tsari halitta sai ma sai ku wuce ta gaban maƙiyar ka zuwa musu kasa a kan mana ka zuwa musu a baki wallahi ka wuce ka bar duk haka sai yawan mutane kasar ce kai ba a gani amma duk kasar ma zai da aka haɗa da cuta aka zuba kowa a rasta ko yasa mutum ko da za ka kalle shi da idan basira ba ka ga cuta ko bula a rasta irin yadda ake yi kafi ɗin ne da haka ba gaske kafiri ko ce wato wadatuwa ta da ubangiji Allah ubangiji na ya ishe alaihi salatu wa salatin Allah ya tabbata da annabi ko kullu lahazatin a cikin kowane kisa rubuce ka tasmalu azwajan sannan salatin ta tattaro matan annabi gaba ɗaya su shiga ka tattabu ku sahaba sannan salatin ta ne da sahabbai su ma su shiga cikin salatin to wannan shi ne harafin da irin ne rabbi Allah ya ce karanta ko shi ka da zamu karanta saboda mu shi Ibrahim wanda ta tattaro abubuwa da yawa wanda ke gaba ɗaya rayuwar ɗan adam da duniya da lahira da ta gaban lahira ma yana cikin wannan a in aka buɗe shafi na hamsin da biyu zahir wa sa'i shafi na hamsin da biyu wa a gani maulan mutum abu fatih da rajiyar la'anin yake fatih الرسالة الثالثة والعشرين من الوصايا فتبي كده wasiƙa ta ashirin da biyu daga cikin wasiyin da malam da ke rayu yana yake ga abin da ke yi ya ce bismi Allah rahman rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Fatih Umar no masjid barawata ni ya da hadina Sayyid Ahmad Shah yubaddigu hal kafat al-sajjai bi lisanihi aw bi lisanihi wa qalbihi ma'an wallahu jazihi an yusra Umar bin Ma'ruf yake Umar ne da karfi ainihin wato wasiƙan nan daga hannun wato ka tabbatar da wasiƙan nan ta mu alhamdulillah ko yace radiyallahu anhu wasiƙan nan da na rubuta maka Umar ne ka karɓe ta min hadin mu a sai Ahmad ta ka linka masa wannan wasiƙa karka karka ta aurenka shi kuwa ya isar da ita zuwa ga dukkan hadamanmu kuma ya isar da ita da harshensa ko kuma ya isar da ita da harshensa da alƙalaminsa baki ɗaya ya haɗa biyu Allah ta warka tana ta ta masa da alkhairi abin da ke tsakanin da sai ya ce wasala sai ya ce alfatu a alahu maulahu marubucin wannan wasiƙa da yake gani ɗaukaka ta gaba ɗaya da Allah ne. Yau da jin ba siyasa ya ba ta zaɓe ba ɗan dabaru ba da hikimomi da bige bige ka tare hankalin mutane ta hanyar hikima su soka sai ra'ayin da yawan nan ko Allah yi من أقبل بقلبه على الله أقبل بقلوب العباد إليه ومن بإذن الله بذيك فأما بإذن الله بذيك فأما بإذن وفي إبراهيم هل أتى بإذن مع باب القراءة بغيره خاص موضوع يسير إن لا تسيب لي أنا من أنك إن أنا هذه الزوري كيف أرادك ما قدر إن يكون ما قدر تسوه أن لا يسوء قدر تسيني يسوي تتورن أو تتحدث عن جنيه bayan basmala da salatin ma'aikin Allah salati ta kasance shugaban mu annabi Muhammadu da alayansa gargadan kadarin sa da bayan da girma dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala abin da ya saba mu a kan da shi ta cikin wanda ke haskaka da hasken shiriyarsa a cikin saman zuciyoyin asiya'u da tsarkake zuciyoyinsa da muraƙaba da a'a da mahabba da hidima da tsayuwa ba daidai inda ya hana su da kuma umarninsa ya haskaka kasar wato zuciyar ta nafsu da dole karkataccen halittarsa da kuma ainihin kwaikwayon asaru na madubin zafinsa na bayyana tsohonsa kuma isin biyarsa daga barin ananiyar wato samuwarsu da hiriyarsa da ainihin samuwarsa ya raba su da ganin kansu ya tabbatar da su da ganin Allah. Karatun Allah ya tabbata da aminci da fatar su tsarin mafi girma hakika sanin Allah mafi daidai sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ta fatar da ainihin rasulan da take nufin wajibi ne kuma sai su gani da asirin sa na hakika ya ce asirin sai su gani hakika ko zuwa ga dukkan masoyan da ɗan uwan mu duk inda ke a duniya dukkan ɓangarorin ƙasashen duniya da ke kanta bayan bayan sallama bayan duk wannan godiya da yabo da gaban mara da muka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko ne ce ina roƙon Allah ta baraka ta'ala da kaina da ku da arziki mu arzikin duniya da lahira kuma isa gantar da mu da dukkan abin da zai amfani da mu amfani na hakika duniya da lahira sannan ina muku wasiya kamar yadda nake na wasiya na ku da ma'ar mafi yawan kamar na ƙarfi da'iman masu yin ƙarfi da ruwa kar ya ce ta suna da ƙarfi kan ciki haura ta masu yawa a da a'a ni a lura ba ko dai kuma yi sallah sai a kallon zan yi biyar sannan in kiyaye wurban ɗari da ke yayi a baki ɗaya ne na da yin fari ne na da yin yamma ne na da yin yamma fikirin duba in kuma yana da hanyar karanta aurabi istiyari amma in bai kula da aurabi na labi ba wa ne shi ya zai na karanta istiyari istiyari haka wani lamma ta da kan karanta kuma a ga ta karfi ولا تكون تكليف حقيقة أنا تعالى أنا أقول أنا كما جاء سعد موسى السياء يتحلون من الديار فمن السياء يوجدها السياء يتحلون من الديار فمن السياء يتحلى أفضل وصلى الله عليه وسلم عايزة أن وإن لي فأقاني وما رحمني ويتبسكين فأقاني والصلاة من الآية دي ذاته
wanda ya alula domin yin sallah kyautata alular sannan ita masallaci domin aikata sallolin nan guda biyar da aka rubuta masa sallace ta tare da jama'a tare da mutane ko tare da jama'a a cikin masallaci to Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masa zunubansa baki da to yace wanda idan wama a bisa wannan sarki da muka faɗi to shi kenan wannan sarki zai sadar da shi zuwa ga sarki na baɗini din nan wanda su ba su kiran shi ainihin wato taharatul haqiqiyya sarki na haqiqa wadda yake in an yi ta tana da wama ita ko ba ta warwarewa har abada ita in aka same ta so ɗaya shi kenan ta samu har abada ko ba za ta warware ba to shi kenan shi yake to ku rike wannan za ta kai ku zuwa wancan sannan shi yake a mafi wato wato mafi karfin tsarki da ake faɗi din nan shine tsarki daga barin ɗabi'u na banza waɗanda shari'a suka haramta suka hana kuma hakika ma ta hana shine kamar hassada kamar girman kai kamar riya da sauran abubuwa waɗanda yake Allah tabaraka ta'ala bai yarda da su bane daga ayyukan zuciya sai yake kai ba wannan bayani ba su kansu manyan fakiyan fa sun yi magana ba Allah mata sayyidi Abdurrahman al-Akhdari ne littafin alaran ne shi ma fa yayi bayani ba a cikin littafin sa ya ce wa man salla bi ghairi wudu'i amidan fa huwa kafirun wa iyaz billahi duk wanda yi sallah babu alwala da gangan ya zama kafiri muna neman tsayi da Allah to shine shi radiyallahu anhu to sannan ku kiyaye tsarkin hadasi wato shi ma sharadi ne a cikin wannan yana daga cikin sharuɗa na sallah da kuma sharuɗi na wajiba sannan kuma wajibi ne kamar yadda yake Allah tabaraka ta'ala shine ya wajabta shi a cikin alqur'anin sa a bisa harshen annabin sa alaihi salatu wassalam sannan sai yace ba kuma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah da manzo Allah sun faɗi wannan sannan gaba ɗaya waɗanda suke musulmi ahlul qibla sun yi ijma'i akan wannan bayani da nake shi wanda ya sallah babu alula da gangan to hakika fa ya halatta abinda Allah ya haramta sanannen abu ne kowane musulmi ko wanda ya halatta abin da Allah ya haramta to kafiri ne da ijma'in musulmi ba shi da Allah ya mana tsari daga wannan ibishiyo yau yake radiyallahu ina muku wasiya ku lura da sallah ku lura da kuma yin sallah cikin jama'a sannan kuma yau radiyallahu yake ku rika afkar da sallah cikin lokacin da na istiyari sannan zai ce a cikin hadisi annabi ya ce awwalul waqti ridwanullahi wa asruhu rahmatullahi wa akhiruhu afwullahi farkon lokaci ana samun yadda Allah in kai sallah kan lokaci za ka samu yadda Allah sannan tsakiyar lokaci kuma rahamar Allah za ka samu ƙarshen lokaci kuwa afuwa za ka samu kaga ba sarki kai sallah an yaje maka in kai sallah ka samu shuhudin zatin Allah to amma kai sallah an yaje maka kaga mai kai kenan sarki ake nema ba ba ba ba ya ba me muka yi da za a ce a yaje maka ayan da ya laifi shi ake yaje to mu Allah muke nema to sarki muke nema kenan cikin zatin Allah sai yake to ku lura da wannan fa to shi kenan sai radiyallahu anhu yace a sannan mu kiyaye yin sallah cikin jama'a wato jama'a kuma ta sunna fa sannan kuma mu kiyaye wato wato sharuɗan ɗariƙa mu ta tijjaniya sannan ko sai yace jama'ar bakar ku na ce ku rike sallah a kan lokaci cikin jama'a yau yace jama'a ce ta sunna kuma limam ya zama yana cikin ruku'u da sujada kuma ya zama yana kula da sunnan manzo Allah wa illa fala in bai kula da sunna sarki jiki sai radiyallahu anhu ku nemi taimakon Allah a cikin ɗaya da ibadun ku ta hanyar cin halal hakika sashen sufaye sun ce kul ma shi ta kamithluhu taf'al washab mai shi ta fa'in naka ala dinihi su ba suka ce ka ci duk abin da ka ga dama ka sani abin da ka ci irin sa za ka aikata in ka ci halal halal za ka aikata in ka ci haram haram za ka aikata sannan ka abota ci duk mutumin da ka ga dama kana son addinin sa duk wanda ya ga dama ya zama mutumin sa kowa ka je ka zama abokin yanda ya ka za ka zama sai yace a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi malakan ala baitul maqdis يناديه كل ليلة من أكل الحرام لم يتقبل الله منه صرفا ولا عدلا wani mala'ika yana nan a baitul maqdis kullum yana kira yana cewa duk wanda yake haramu Allah ba zai karbi farallin sa ba ba zai karbi kuma nafilar sa ba to hakika sai yace sun ce ainihin wato wato wato asirri shine nafila al'adl ita ce wato farilla kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul amali ila Allah as-salatu liwaqtiha mafi kyawun aikin da Allah yake so to ne Allah cikin lokacin ta wato dai shehu yake aiki awwal waqtiha wato a cikin farkon lokacin ta to kuma yana daga cikin wasiyar Maulan Musayyidina Umaru Allah ya kara mar yadda yake fa inna ahammu umurikum indi as-salatu da sani cewa mafi muhimmancin al'amarin ku a wuri na shine yin sallah amma na ta duk wanda yake yin sallah wa hawa da Allah yake yayi a kanta wa huwa lima siwaha ahfazu to zai zama mafi kiyayewa akan abin da ba ita ba amma bai yi a hawan ilakanta sallah fa huwa lima siwaha adwu zai zama rage wulaƙanta abin da ba ita ba. To, sannan shi wa Abdullah ne ke muhimmin bin al-arfi al-hadi Allah ya ƙara mana yadda ya ce innahu laysa fil ibadati ma yalhaqu al-abdu bi maqamati al-muqarrabin min malakin wa rasulin wa nabiyyin wa waliyyin wa mu'minin illa salatu. Sani babu wani abu cikin ibada da ke iya haɗa bawa da makaman makusantan Allah daga mala'iku manzanni annabawa da waliyai da mu'minai kamar sani. sannan sai ya ce Allah tabaraka ta'ala ya wadi ya ce wasjud waqtarib ko wannan ya isa ku tafakkuri ku yi sujada ku kusanta halara ka gani ku yi sujada ku kusanta halara Allah tabaraka ta'ala to sannan sai ya ce ina muku wasiya ku kiyaye auradi na ɗabi'a tijaniya ku kiyaye na dubban nan sanannu waɗanda su ababen kiyayewa sannan sai ya ce hakika an sharɗanta abu wanda ya karɓi ɗabi'a kada ya wulaƙanta wurbi kada ya jirkinta wurbi kar ya kuskure wurdi ba kan lokaci ba sai in yana da izini so yace kar ku manta sai ku zar billahi ya ce wa man akhadha wa man akhadahu wa tarakahu tarkan kulliyan aw tahawana bihi halad bihi al-uquwatu wa yati al-halaku so yace so tijani ya ce wanda ikar urujin tijani da bashi bari na baki daya ko kuma in lakanta shi to azabar Allah za ta sauko miki kuma halaka za ta tabbata a kansa so yace to afkar da wurdi akan lokaci da bayar da shi cikin lokaci wajibi ne kamar wajab ne na cika alƙawarin da aka ɗauka Allah tabaraka ta'ala ce wal yuhu min zurahu sannan shi yake falalan wannan dariƙa da hasaken wannan dariƙa da asraran wannan dariƙa da ma'arifar wannan dariƙa baki da an kunshi su an tattare su ne a cikin karanta wurbin lazimi safa da yamma a wani wuri na gani yana hudu yana cewa ku sani a fili kaf na dariƙa yana cikin karanta wurbin lazimi sannan kuma sai tijani shi ne hakikalin wurbin lazimi saboda haka ka gani sai shehu radiyallahu anhu sai shehu ibrahim shi ne hakikalin aura da kuma ta ta auto hakikalin mun gane to shi ke sai da rike san shehu mu daina wuri to ana nan in ka daina san shehu za ka fara inkarin maganganun shehu ana nan sai ka gaji shehu kamar kamar a'udhu billahi to saboda haka yan uwan hankali mu gane fa abun ba wai wasa ake ba harka ce ta manyan mutane ba wai harka ba ce ta wulakantattun mutane har ka ji ana faɗin falala kuma ka je ka toge ka riƙe wani abu daban kana bauta kan maraki ka zama sami ne to shi kenan sai radiyallahu ta'ala anhu yace a a shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi ya ce a وما تنقص من الحاجة التي في الورد فهي واجعة لا محالة وإياكم والتفريق في الورد ولو مرة في الجهل sai tijjani ce duk abin da kuka ji muna faɗi sun tasiya wato asrarai na wurin ɗariƙa tijjaniya to fasu ya afku fa babu masawa fa to ka shedin ku da yin sakaci to to to to to halalan wannan ɗariƙa sai to halalan wannan ɗariƙa da hasashenta da asraranta da ma'arifarta ba shi dai an tattare su ne cikin karanta aura dan lagin safa da yamma da kuma yin wazifa a zawiya tare da ɗan uwa mutum ce a ina yi fa amma a gida nake sai su kana yin wazifa amma kai da matar a wannan ya zama wasa ka rika yin wazifa a zawiya da ɗan uwa sannan ka rika zuwa zikirin juma in ba wannan ba ba ka cikin ɗan cikin janna kai sabota ne kai kana kai da gaskiya ne to sannan shehur jalal ce shehur tijani ya ce duk abin da kuka ji na faɗi daga cikin asraran wannan ɗariƙa na wurin nan sai abu babu masawa shirin ku da yin sakaci a cikin karanta wurbi ko waziba ko da ku a shekara karka kuskura a cikin yau a shekara guda an samu baka kai bashi da riba sosai karka kuskura to sannan zai ce shi ko shartin wurin ɗariƙa ɗin nan ba yayuwa a bisa salloli biyar cikin jama'a da kuma kiyaye al'amuran shari'a sannan zai ce ina muku wasiya ku riƙe waziba ku riƙe yi tare da ɗan uwa a zawiya sannan kuma yin wazifa cikin kalbi ko yake sharadi ne a cikin dalila duk wanda ya aikata ga kalmar faman fa'ala ha wahdahu la tasbihi duk wanda yi wazifa shi kadai ba ta ishe shi ba saboda haka sai yake wani zalika najidu atayu tariqati ya'tamuna biha wa yahtamuna bi amriha wa yurajjibuna fil istima'i laha bima fiha min min khair ad-darain sai kuke gani manya manyan su wannan dariqa suke kulawa da ita suke zabarar da almajiransu akan umarni da kula da yin wazifa cikin dan'i sannan suke faɗaitar da ɗan uwa cikin yin dan'i domin abin da ita tana cikin alkhairan duniya da lafiya. Sai ya ce to dai sai ki gani kuma ya ce lau alimtum ma zil wazifati min al-fadl la atimtum wa law habwa wato wato da kun san abin da Allah ya kunce na asrarai da hataki na falala Allah tabaraka taala cikin karanta wato wazifa da kun zo wurin wazifa ko da da jan ciki ko da da wazifa ko ba ku da lafiya sai dai a ranka a hanya ana lafiya Allah ya zazzabi na ina so in ga wurin wazi to da kun san abin da ke cikin wazifa ke to shi kenan sai wace wazifa tana kankare wa ma'abocin yin ta duk abin da ya aikata na laifi a ranarsa sannan kuma tana ba shi ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ceton ke bantacci a cikin duk abin da ya aikata a ranar saboda dalili duk girman laifi idan kai in ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kuma annabi zai ganta kuma ya san laifin da kai ka da kuma mala'ikun nan masu rubuta laifi ba suna tare da shi to ko kuma ya fa ganka fa to ko wannan ganin fa da zai maka fa kenan ba an gama ba wai sai ya ce mala'ika na ba ya rubuta ya gani to fa kenan to to to shi ne shehu radiyallahu ta'ala anhu yake wa dike to to wazifa haka take tana kankarewa mai ita wato waɗannan laifuka kuma tana sa shi ya samu ke kantaccen ceto daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama in duk abin da ya aikata wanda yake ya cancanta a yi masa ukuba mai girma zahiri da baɗi to wato wato shehu radiyallahu ya karfafa wannan yace innahu wa'dun min al-hadratil mustafawiyyah alaiha as-salatu wat-tasbih wannan bayani fa ba magana ta bace in ce gani yace alƙawari ne na halarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin Allah mafi karfin salatin Allah ya tabbata gare da aminci shehu yace to to fal ya'khudhu al-murid tijani al-masjid ala nafsi hadaruhu min kasati imani wa jihadi to shi kenan duk dan dariƙa wanda yake tausayin kansa dan dariƙa wanda yake tausayin kansa to shi kenan kiyaye daga wulakanta sha'anin waziba domin a cikin sha'anin waziba to yace akwai tajalliyatu akwai azwagu waɗanda sai an tattare su ne ga ahalai wanda baya yin wazifa ko kuma baya zuwa jam'in wazifa to waɗannan tajalliyatu da ke sauka da azwaku sai dai ji labarin su ba zai same su ba to shi kenan sai ya kai ko da ma ma walau lam yakun fiha illa quwwatul adwaji mujalasatul atari la kafa kai ko da babu tajalliyatu ma babu azwaku sai ya zama da atarin manyan mala'iku manyan annaba manyan manzari manyan kudubai har shugaban waliyai yana zuwa shugaban annaba yana zuwa ai ya isa ne a ce yau ga wani taro za a sai na an gaishe amma shugaban taron annabi Muhammad shugaban taron annabi Muhammad a tare da shi akwai annabi Ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi Isa akwai annabi Nuhu sannan sai su zani sai sai Ibrahim zai ko kuma kai ma an gaishe ka in ka zo ba za a hana ka shiga ba to wani tawo ne wannan in ga shi ya ce duk wanda lokacin da zuwa ya tafi wani shagalin sa Allah ya ita lamarin sa kar Allah ya biya mai bukata akan nashi wani kan nashi ne karami ko ki gani ke hadi wani saboda kayan uwa mu kiyaye duk abin da yake in lokacin wazifa yayi to shi kenan mu bari ko wurin wazifa din sai ce ko koda babu waɗannan tajalliya da azzaku to wannan adawa da zaka samu na su na zama da manya sai ai ya isa sai wace da annahum humul qawm la yasajidun kalifu su waɗannan fa su ne waɗanda abokin zaman su baya yin tsiya to a halartar wannan wazifa da za ta yi a nan ne muridi ke samun tsinko ainihin ƴaƴan itatuwa na ma'ana ne a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ƴan dariƙa soyayya ke bantacciyar soyayya banda soyayya da aka gaya masa a baya matuƙar amma sun kiyaye sharɗan ɗariƙa menene sharɗan ɗariƙa kiyaye sallah cikin dangi girmama iyaye kar a sha ko da taba balle wuyi balle jiya to yaya wanda ya bar wannan annabi ba zai so shi ko da ka in ka ga ki Allah yana son dan ka kace me aiki yin dan in ga ma sai ka ga kun tantance a soki ko tantance ba to sannan dai sai yace yana daga cikin fada'il na ahalin dariqa tijaniya da abinda Allah tabaraka ta'ala ita na dan musu na arzikin har abada da lamuni na halaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kasancewa suna daga cikin wato da'ira da'iratul fadliya wannan da'iratul fadliya ita ce da'irar da duk wanda ya afka cikin ta to babu bahasi ya yake an gidan su wane ne me yake aikatawa wane ne shi me yayi jiya me yayi dazu menene babu komai sai da Allah kawai in mutum yake da da'iratul fadliya to ba ruwan Allah tabaraka wa ta'ala wai yayi ai Allah bai faɗi innal fadla bi yadillah yutihi man yasha inda ya san cewa ba zai zabi yan kaza yan kaza yan kaza yan kaza ba da masu laifi iri kaza da bai sai yutihi man yasha ba sai ce zai ba wa masu kaza masu kaza masu kaza shi yasa sai Allah ce innal fadla bi yadillahi yuti man so wannan fadlan ita ce ake kira da'iratul fadliya ita ce faila duk wanda ya zama dan faila to shi kenan ko ya sani ko bai sani ba Allah ya ya zabi shi ya yi kuma a kowane irin hali kuma duk wanda ya nemi ya fitar da shi shi zai fita in mutum ya rabu shi Ibrahim ba wanda yake kore Allah bai taɓa koro wa shehu mutum ba sai da ya yi shi tun azumi saboda ka ɗan uwa sun yi hasana biyar alfarmar almajiran shehu radiyallahu ta'ala to to haka nan shehu radiyallahu anhu yake to shehu tijani dai bai kalin da yake akhbara min sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam ya qazata lama nama qala li anta min al-amin wa kullu man wato wato wato ra'aka min al-amin imma ta ala al-iman to tijani ce manzo Allah ya ga mun ni da shi a fili ba a bashi ba ya ce da kai din nan kana daga cikin amintacci duk wanda idanka yana da cikin amintaki in dai ya mutu akan imani sannan kuma shi tujan ya faɗi ne yake sa'altu sallallahu alaihi wasallama anna kullu man akhadha yardi an tughfar lahum jami'a dhunubihim ma taqaddama min hawa ma ta'akhkhara wa an tu'addi anhum tabaati tabiati min khaza'in fadlillah la min hasanati wa an yarfa Allahu muhasabati an kulli wa an yakunu aminina min azabillahi من الموت إلى دخول الجنة وأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا إقال في أول الزمرة الأولى وأن يكونوا مئيه إليين في جوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي سيد جاني جاء مسيح يا رسول الله إلى روقه سلام تسوان ديك الأور في لنا طريقة الجانية halara ta gafarta masa duk abin da ya aikata na zunubi abin da ya aikata a baya da abin da zai gaba kuma ina so halara ta biya mai duk bakin duk laifin da yi ko da wani ya cuta ina so a ɗauko daga cikin tattar falalar Allah a biya kara ɗiba daga ladan duk wanda ya karɓi ƙasa in yi laifi a ɗauko daga cikin tattar falalar Allah a biya mai bashi kar a ɗauko a cikin aikin kuma ina so Allah tabaraka ta'ala ya ɗauke binciken laifi da kowane ɗaya daga cikin almajirai kuma ina so su zama amintattu daga azabar Allah tun daga mutuwar su har shiga aljanna kuma ina so su ga aljanna babu hisabi babu hukuma a cikin tawaga farko kuma ina so su zama tare da ni cikin illiyuna muna masu makwabtakar annabi da so ki gani ga ma annabi wannan alani so ki yanke sai annabi kike da ni dalil to laka haza kulluhu zamanatan da talqadi wa hatta tudayin ni fi illiyuna na lamun ce maka wannan lamunin da ba zai ta yankewa ba har sai ka makwabtakin cikin illiyuna daga nan so ki gani ce da nabi kaka na ya mun wannan baiwa har sai na ƙara matsuwa kuma ban kyale shi dan na san komai na wurin sai na sake matsowa sai na ce to kuma an ya mutu kullum alal islam ya rasulullah wa an yu'minu billahi azza wa jalla wa jami'ahum min jami'i muhasabatihim wa munaqashati wa munaqashati wasu ali an al-qalil wal kathir yawm al-qiyamah wa an yuzilla lillahu wa jami'ahum fi zillil arsh yawm al-qiyamah wa an yujizani wa iyyahum ala sirati asra'u min arfati ayni wa an yusiyani wa iyyahum min hawlihi sallallahu alaihi wasallam sau ki jihar da Allah ta'ala ne yake sai na ƙara matsayin jihar da ina so ta sa almajirai na gaba ɗaya su mutu akan musulunci har su aikata abin da za a yi musu kalmi sannan ina so ka amintar da su Allah ta barka ta'ala ya amintar da ni da su baki da daga dukkan bincike na laifi da bin diddigi kar Allah ya tambaye mu kankanin laifi ko ko me ba ko ne muka yi ranar alkiyama kawai a ce ni gaba kawai mu sannan ina so Allah ya inuwantar da ni da ni da su karkashin inuwar al'arshin ranar alkiyama sannan ina so Allah ya shukar da ni sirari da ni da su mafi gaggawar kisar ido sannan ina so Allah ya tayar da ni da ni da su daga tattin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam so ki gane shi ina ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai annabi shi ibani jawabi sai amsa min da zantan sa mai girma sai yake da ni kullu ma fi hadal kitabi dalintuhu laka zamanatan لا تتخلف عنك وعنهم أبدا إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جواري في إبلينا وظننت لك جميع ما طلبته لا يخلف عليه الوعد والسلام ذلك أنا تبقى ganin ainihin wasiƙa ainihin wasiƙar da aka rubuta din wato akwai almajirin sai ya an kira shi inda arbi da marawi in annabi sai su ganin wasu magana da annabi irin wannan shi ake tura annabi ya rubuta shi ka ba sallallahu alaihi wasallam in kuka haɗu na ba annabi yana karanta yana murmushi har yana fitowa daga bakin shi yana murmushi bayan ya kare sai annabi ya sa hannu ya ce duk abin da yake cikin wannan hakika na yarda da shi na lamunce maka ba zan taɓa saɓa maka alƙawari ba har abada za ka kasance kai din nan da duk waɗannan da ka gana min almajiran nan naka za ku zama makwabtana cikin ilimi na lamunce maka duk abin da ka nema kuma babu saɓawa wannan alƙawari ba zai saɓa ba na bakku na biya in ji Allah dan Allah da ya zama wannan baya kokari ne ka ga kaba baka ta dago mutane gaba da tajaba su ke tanta ba kuma ta mu ta sai wace ka shedun ku sannan ka shedun ku kar ku kuskura ku guje wa iyayen ku kar ku ringa mummunan ladabi ba har da iyayen ku kar ku ringa yin kokarin kai kawo cikin abin da zai gayyara hadirin iyayen ku yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إلا الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد رائحتها آت ولا كائن رهن annabi yace aljanna ana biyo kamshin ta ne gurgudan ta ce shekara ɗari biyar amma wanda iji biyo iyayenka ko kuma iyayen ke zumunci ba zai ji kamshin aljanna to yace to sannan kyau tijani ya ce duk wanda baya bin iyayensa Allah ba zai sauƙaƙe masa yin suluki cikin ɗari ta tijaniya sannan to yace ina muku wasiya ku zama masu ƙoƙarin yin ƙawaniya kun duk abin da zai kawo yadda iyayenku in dai abin da zama haɗa Allah da wani ba saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tu'minu to ce kai wajibi akan muridin tijaniya yayi biyayya ga iyayensa ba gurgudan gurgudan iyawarsa domin cewa biyayya ga iyaye shine sababin rabautan muridi a cikin tsarikar nufin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu ta ta aqdamil ummahati aljanna tana karkashin digadigan iyaye mata sannan sai yake manzo Allah ya ce so yace ka shedin ku daga zafin iyayen a hadisi annabi ya ce la'ana Allah man la'ana walidayhi Allah shi ne wanda ya zafi iyayen in ta annabi to so yace tare da wannan fa wajibi ga kowane muridi ya zama yana kokarin tafiya zuwa kamilin asiri sai Ibrahim wajibin ku kowannen ku ya zama yana kokarin tafiya kaula domin je isar'a daga gare shi kai tsaye kare kuwa kuma ije in ya daɗe ya daɗe ba kar ya je irin wannan zuwan nan da ake yi na wasanni da rashin kunya shi ya je na neman asraru ko je na neman ijaza ko je na neman wani ne wani ne wani ne Allah suna cewa inna ma ijaza ta ka husnu shari'ar ta ijaza ta kyakkyawan halin in ka yi ijaza a wurin tabi'a take ijaza ba haka ce ai gashi na karba an wani an wani an wani an wani an rasulullahi amma sai da farko wanda zai rushe addinin annabi haka ijazarka ta zama rubutu ne to a'a ijazarka ya kake shi ne ijazar to shi ne shi wa rajalla ne ku zama ku ladabi a gaban a gaban kalin da asu sannan ku je ku karfafa alƙawari yawan tafiya kauna din nan tattara alƙawari yawan tafiya madina tattara alƙawari yawan tafiya fas tattara alƙawari amma idan Allah tabaraka ta'ala ya bude maka idan basira ka tafi kauna to ka gano ka jaddada alƙawarin annabi ka jaddada alƙawarin sirri ka tsaya nan shi kenan bukata ta biya to sannan sai Abdullahi ne yake kai ko da mutum ya saba iyayen saurin tafiya wurin kamil afi yayi daidai wallahi kuwa yayi daidai duk mutumin da ya hana ka tafiya wurin kamil afi ya cuce ka ranar alkiyama su mala'iku sun raba ku kazan ba a koko a gaban Allah amma sai kun nemi ku dan aran nan ne za ka gane ya cuce ku to saboda haka sai ka ko da mutum ya saba iyayensa dalili kuwa hakika an rawaito cewa sirriyu sakadi ya umarci imamul junaidi ya aikata wani al'amari sai baban sa kuma sai ya sa wani al'amari daban sai ki fara yin na sirriyu sakadi jehin sa za ka tambaye shi ne dalili sai ce ma azunna ni rabbihtu illa bi zalik ban zaton zan rabota sai da haka bana mahaifin jikina ne shehi na mahaifin ruhi na saboda haka haka ake in shehu ya umarni na shi ake fara yi to sannan zai ce ka gabatar da umarnin shehinka kamun na kowa sannan a zai ce domin ko shi shi uba walidi shi shehi walidi ne maruhi kuma shi ke tarbiyyar muridi ke hauhawar da shi har ya sadar da shi zuwa ga asalinsa sannan ya ce da shi ha an tawar buka shi shehi ke shi babanka kullum so yake da kayi shi kayi kiba ka sa riga mai kyau kana buka kana gadara shi ko shehinka ba ruwan shi kai kiba kar kai kiba ka zama na Allah kawai ka riga mai kyau karka sa kai yawo tsirara ma mai dani sai dai ka zama na Allah ka shi ko baban ka ba ruwan ka da ya dan ta zaina ta ta bai zai fara da ma baka ci abinci ba ka sa mai abinci wa bambanci ke shi wanda yana kyautata jikinka shi kuma wanda yana kyautata ruhinka shi yasa al'amarin sai ya karfi to sannan sai wa radiyallahu ta'ala anhu yace a a a ku gaji ku nisanci zalunci da kiyaye cin zuciyar mutane ba da daɗin rai ba da kiyaye haƙƙin shari'a sai da haƙƙin shari'a in za ka ci zuciyar mutum kamar misalin ƙwace ko ta'addanci ko ha'inci ko yaudara ko sata ko kayaki mutum don ka kawai haka sai za ka kaza ta annabi haka ake sai kawai a fasa mutum sabu sai annabi ya fasa a ce kuɗinsa kake nema kuɗin ne annabinka to sai ya ce duk ku bar wannan karku ya daku ya ci mutum saboda ku ci ta shi to ce ku nisanci da keke ne ya dukkan muharrama su manyan su da kananan su duk abin da idan yana asiri da abin da ya koyi in dai saban Allah ne ku nisanci wannan shi yake sannan mafi yawancin saban Allah a wannan zamani shine riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu akilin riba Allah ya la'anci maciyin riba wa mu'talihi da kuma wanda ya bayar aka cike da wanda ya ci da wanda ya bayar wa katibi da wanda ya rubuta da shahidai da waɗanda suka zama shaida as-sahru bil sahbi wal hujjatu bil hujjati wal burru bil birri bil burri was sa'iru bis sa'iri wat tamru bis tamri wal milhu bil milhi masalan bi masalin sawa'an bi sawa'i yadan bi yadin sau ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anta masu riba da wanda ibayar aka ci da wanda ya rubuta da waɗanda suka shaida dinari da dinari azurfa da azurfa shinkafa da shinkafa alkama da alkama dabino da dabino gishiri da gishiri daidai da daidai tamkar abin da ka bar gwargwadon abin da za a baka kuma hannu da hannu yace fa man zada wasta zada fa qadri ba fa qadra ba wal akhid wal mudihi sawabu duk wanda ya tsara ko kuma aka tsara masa sai ya ci ba duk wanda ya karba da wanda ya bayar daidai suke fa zakka lafatul awsahu fa bai'u kayfa suke idan aka ce an samu sabani dinari ne da azurfa ne ko azurfa ce da wani abu ko shinkawa ne da alkama ne su ce ki cinikin ku yanda kuka ga dama amma in dai daidai ne da daidai to ku bi ka'ida to yace sannan ina muku wasiya ku kiyaye hakokin yan uwanku ku nisanci zalunci ku nisanci zalunta yan uwanku domin ta tauye haƙƙin yan uwa da jirkita fa'irin yan uwa to wannan yana daga cikin sammu sai ya ce wallahi sammu ne mai kisa kuma kisan bayyanannen kisa Allah ya tsare mu daga cutar ɗan uwan mu in ji ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslim man salama al-muslimin min bisani wa yadi musulmi na kwarai shi ne musulmin da ɗan uwansa musulmai suka aminta daga sirrin harshensa da sirrin hannunsa kullum muslimin alal muslimin haramun damuhu wa irbuhu wa maluhu dukkan musulmi a kan ɗan'uwansa musulmi haramun ne jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa. Tattaku zulma, wa inna zulma zulma da yawan kiyama. Yau ya ce annabi ya ce sun yi zalunci, domin zalunci duhu ne ranar alkiyama sannan to masha Allah to ɗan uwa za mu tsaya nan sai da duka tana da ƙau kuma mu lura da dai waɗannan tara guda akan wato wato wato wannan biya kuma mu gode a maulan mutum salahuddin wanda ya asusa mana wannan al'amari wanda yake muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa tsawon rai albarka ne da ke tijani kuma muna roƙon Allah Allah tabaraka ta'ala ya mai mallaka masa gida gida da za a je a zauna a raya sai da ke Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan al'amari da muka ɗauka kuma Allah ya ƙara masa faɗi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari na ciwo fa yan uwa muna faɗi da al'amari ne fa muhimmi gwargwadon damuwarka da ciwo gwargwadon damuwar Allah da kai eh gwargwadon damuwarka da ciwo gwargwadon damuwar Allah da kai gwargwadon rabkana ka gaba da ciwo gwargwadon rabkanar halara da kai kuma ka gwargwado yadda karki ce gwargwado yadda Allah ya damu da kai gwargwado yadda ka watsar da shi kai ma kuma haka saboda ka yan uwa mu dage mu toshe kunne mu rufe ido mu rike shehu radiyallahu ta'ala anhu kar mu yadda wani abu dakatar da mu game da shanin hidimar shehu ko kuma tafakkurin shehu kar da yawa yan uwa mun dauka shanin shehu sai in za a yi maulidin kasa mu hau mota mu a'a shehu so ake ko da yaushe ya zama shi ne a zuciyarka shi ne a idanka shi ne a bakinka shi ne a kunnenka da komai na to sannan ne za ka gano manufar Allah ba ka baki kenan sai dai ka dauta kan maraki kuro Allah ya kyauta ka zama saliri ke fanzur ila ilahi kan da zalta alai asiban da harrikannahu thumma lanansifannahu fil yammi nafsa haka za a maka maka riki shi Allah ya kiyaye mun gode Allah
kara godewa Allah Allah ya kara mu tsoho karama Allah ya saka mu da tsayin zirani da alkhairi Allah kuma ya kara duniyar da mu cikin sauriya ta gajin ba barka nan da alkur'ani mu ba abin da za mu ce da tsayin sai illa Allah ya saka mu da alkhairi saboda ya nuna da mana abubuwan da wanda yake da ke za mu tashi mu neme su sai mu wahala ko mu mutuwa ba za mu iya samu ba amma muna kwanci ko ya lallabe shi ya kawo mu nake wannan irin ilmomi masu tsada gasu nan ya kawo mana shi kuma ya kawo mana shi bayani gasu nan kowa ya fahimci abin da ake nufi alhamdulillah wannan sai sai Ibrahim wallahi tallahi wanda ba sai Ibrahim ba wani ba za ka ba za ka iya fahimtar da ma wani wani waɗannan bayanai ba alhamdulillah Allah ya saka mu da kyau alkhairi mun gode kwarai Allah kuma sai muna kara godiya dai ci gaba da wannan harka har haɗe illa ma sha Allah yawa kuma abinda muka roka da abin da yake zuka kan Allah ya tabbatar mana da shi albarka sai Ibrahim mure muna son mu kara yada abu ba wai mu danne shi ba ko mu tauye shi ko mu abin nan shi ba muna son dai abin da wato mu ta kara yada shi sai ke ya yadu mai abun ya yada abunsa to amma mu kyautata mu kyautata in ka shiga gona mai gona ya noma gonansa ya gara gonan to in ka shiga cikin karka ya barna kai ma ka nemi idan akwai inda akwai dan ciyawa ya fito ka nemi ka toge wannan ciyawar saboda zabanin ya kara kyau amma kar ka ci gaba da barna ko abin nan ba in ka ce za ka yi barna kai ne kanka ne za ka abin nan amma shi ya rika gararre ne wanda yake gararre ne kai ba za ka yi mata shi ba Allah ya taimake mu baki daya Allah ya ba mu albarkacin sai Ibrahim Allah ya ba mu albarkacin sa kun ji dai abin da shehu ya gaya mana to dama shehu ya gaya mana cewa mu muridansa in muka karanta littattafansa wanda ya wallafa na wato baiti baiti ko wanda ya wallafa na